الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونريه قريبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا واصبر يا رسول الله كي هبري wannan ayoyi irin waɗannan ayoyi ana ubangiji yana fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kafin a umarce shi yayi yaki yace kai haƙuri da wahalhalun da kafirai suke sa mutanen ka haza qabla ayi umara bil qitali wannan tun kafin a umarce shi da yayi yaki bayan an yi umarni da ayyaki to babu magana ba da haƙuri duk kafirin da ya yaki biyayya da ibn annabi sallallahu alaihi wasallam to shi a lokacin kawai a yaƙe su kawai sabran kai haƙuri sabran haƙuri jamilan mai kyau la jaza fihi wanda babu firgita a ciki kaji kai haƙuri haƙurin da babu tsoro a ciki innahum su kafirai yarawnahu suna ganin wannan azaba da za a tara da musu da ake cewa zai same su zai same su dinnan har azaba wannan azaba suna ganin ta faɗi da mane saciya ce yauke ne ma za a mutu in an mutu yaushe za a tashin kiyama gaira waƙi kamar ba za ma ta faru ba ubangiji ce wani rahu amma ni na sani ya raunahu a nan ana fassara shi da suna zato tunda su babu da yaƙi ne su kafirai suna zaton azabar manasa ciya ce ko ko babu ita ma ubangiji ce wani rahu ni kuma na sani na tabbatar kariban a kusa ne akwai ta ko za ta faru kuma a kusa ne waƙiyan mai faruwa ce la mahalaka babu kokonto yaushe za a yi musu azaba yau mata ko musamman يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما wannan ranar yau mata kunu sama'u ran da sama'u sama ta kunu za ta kasance za ta fado ta kau za ta fado za a saukar da sama inda take nan kalmuhuli inda za a kamannar kakkiyar dalma yadda dai in ka narka karfe in ka daga karfe narkakke ne haka zai ta zuba ko to haka aka kamai za su yi ta zubowa duk Allah ya narka su dama shi ya yi su ya nade kasa yau mana yin nabi sama a karayi su ilin kitabi a na da kasa ma a canja ta yau wata batar al'ardu gairar al'ardu wasu samawatu wa bara zo lillahi ba ya ha a canja kasa a canja sama Allah ubangi da bar barala ya gudanar da komai a kan ikon sa wata komar jibalu zuwar wasu da ake gani masu masu nauyi masu kauri din nan sai su dawo kan ihini kamar auduga duk sun yi laushi faksufi kamar auduga fil kifati wajen wajen laushi wa ɗeraye da kuma tashi sai kaga dutse yana tashi kamar yadda leda take tashi saboda an cire wannan nauyin da yake cikin sa a lokacin hamimun masoyi wala ko makusanci wala ya tsalu zai tambayi labarin hamiman masoyinsa ba tsakanin ɗa da uba su ne suka fi kowa kusanci tsakanin mutum da da matarsa su suka fi kusanci tsakanin haka dai har a dawo tsakanin yan uwa ana dawo tsakanin abokai duk kusanci ne da wannan ranar kowa ya shagala da abin da ya shagaltar da shi ya manta da ɗan uwan nasa alƙaribu makusanci la ya sa ba zai tambaye karibu ko makusancinsa ba ba zai tambaye shi ce an komai ba saboda ya san ba zai samu ba
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
يبصرونهم يود المجرم لو يقتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لذا يود يبصرونهم za a nuna musu ne abin da zai yake faruwa kullu ahadin kowane mutum ɗaya ya raƙari ba ko yana ganin makusancin nasa wanda za zai iya neman taimako a wajensa amma wala ta aradu lahu ba zai fi jira yake bari iya nemo taimako wajen wani ba a saboda shi ma wani ya tagara da abin da ya tagara da shi shi ne ubangiji yake faɗa wata aya da kullum ri'in minhum yawma idhin sha'nu yumunihi kowane mutum akwai damuwar da ta dame shi ta wadatar da shi ga barin neman wuri ko kuma wani ya neme shi ya saurari wani amma da sai in ila insani yawmal mahshari dan adam abin da yake tsoro ya fi ya fi ya faru shine tashin kiyama an yara man ya'rifahu ya ga wanda ya sani kawfa an ya'rifahu bi haqqin ma'ana a tashin kiyama abin da dan adam yake yi baya so ya gama wanda ya san shi saboda kar wanda ya san shi ya je masa ko wani ka taimaka min da abu kaza mana baya so a tambaye shi a wannan ranar saboda ya damu da abin da ya dame shi a wannan ranar almujrimu kafiri ya wadda yana so ya tabannal kafiru kafiri yana burin law yabtadi min azabi yawmi izin ko yawma izin da dai a ce masa akwai fansa akwai ba da fansa wannan ranar wannan azabar mutum akwai abin da zai bayar ya fance ta ya tsira daga azabar zai bayar menene zai fara bayarwa su balihi ya'yansa in ake masa ya bada ya'yansa saboda ya tsira daga wuta zai bada su wanda za kuma duk abin da yake nema a duniya ba farkon da yake yi da haramun da yake shiga saboda za ma ya'yan su zira ya'yan su samu jin daɗi ne to yau ya'yan ma da za a ce masa ka bada ya'yan ka zira sun zai bada su bimanihi sun mayunci sannan ya samu tsira ba zai samu haka ba. Ya kuru kafiru kafiri yana cewa ya rabbi ya ubangiji, kun jami'a aurati ilan dari, ilan ilan nari, wa najini minan nari. Duk ya jana ka dauke su ka jefa su a wuta, ni ka tsira ta tsari daga wutan. Allah ya ce ai ba ya yanka ne suka yi, kuma in aka ce kansu sai sun yi irin aiki ka suka fi wutan. In ba su yi irin aiki ka ba shi kenan kun rabu. Wa sahibatihi mutum zai iya bada fansar matarsa. Ya ce a dauki matarsa a kai ta wuta. kun zauja shi aidan dauki mata ta ma ita ba kai da wuta ni dai in tsira Allah ya ai za a duba ne idan matar ka irin aikin ka dai wanda zai kai da wuta ya kuda ruda in ko ba shi dai ba shikenan kai ka tafi wutar ka ka rabu da ita ita kuma ta tafi shirar Allah wa akhihi haka zai bada dan uwansa wa fasilatihi zai bada dangin sama gaba daya mahiratihi dangin sa allati tubihi wanda da yake tattaruwa zuwa gare su idan wanda ya same shi zai nemi matan sai nemi ƴaƴan sai nemi dangi su zauna su yi shawara nan duniya ya za mu yi da abu kaza din nan da aka je lahira duk waɗannan ba su da amfani yau mara ya ko malum wala banun illa man atallaha bi qalbin sadid rannan dukiya da ƴaƴa ba su da amfani sai dai in mutum ya je wa Allah da zuciya lafiyayya zuciya lafiyayya zuciya da ta je wa Allah da imani eh ta je ta yadda da Allah ta yi wa Allah aikin ibada gurgurdo yadda za ta iya sauran kurakuran da Allah zai yafe to ita ce wanda za ta tsira amma duk mutum ya dogara da a yana da dukiya dukiya a duniya take amfani a ja ja ja ja a duniya suke amfani duk abin da ka gani a duniya yake amfani a wajen Allah sai da mutum ya je wa Allah tsakaninsa da Allah lafiya lau وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض da ma zai bada ya ce masa duk duniya nan ta zace da mutanen duniya da kayan duniya gaba ɗaya ransa ne zai ce ya bayar shi da ban shi kare shiga wuta jami'an gaba ɗaya sai je kuzuhun ya ubangiji duk mutanen duniya ka ɗauke suka je ba su a wuta saboda ya tsira a to ai gudun ilan nari duk ka ɗauke suka je ba su zuwa ga wuta sun mai jihi wai saboda shi yana neman ya tsira ne Allah ya ce ina kalla kalla
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعيه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم في صراط جائزة كلا لما لبها كيكبا وبقي لا يفدى أحد لا يفدى أحد ko kuma la yafti ahadun ahadan daya ba zai fanshi daya ba kullun yujza bi amalihi kowa za a yi masa sakamako da aikin sa in khairan fa khairun ya aikata alheri ya ga alheri a can wa in sharran fa sharrun ya aikata sharri ya ga sharri a can innaha ita wutar da ake fara din nan la za mai kuna ce ismun li jahannama sunan jahannama ne laza'in nan li'annaha tana lazza domin tana habaka ai ta tana abu tana habaka alal kuffar kan kafirai idan kafirai suka shiga to kamar yadda idan aka dauki dalma aka zuba a cikin garwacin wuta wanda wutar ta hadu inda zaka ga dalman nan ta ake sai ta narkewa zaka kafirai za su yi ta a cikin wuta Allah ya kiyaye lazza'atan ita wannan wuta za ta shire za ta tumɓuke littawa ma'ana za ta soya komai komai soya shi za ta yi jam'u shawati wa hiya jildatu rafi za ta tumɓuke fata fatar kai sai kan mutum da fatar da komai da ido da duk abin da yake jiki yana shiga wuta gaba ɗaya ta ci ta shi wannan fatar shikenan mutum ya dawo kawai kamar irin kwarangwallin nan ya zama ba komai mana ya dawo ƙarshe za a dawo kashi a sake lafta masa naman da kuma da kuma fatar saboda yin ya dandani azaba na'am tad'u man adbara tad'u ita ita wutar tana neman man adbara wanda ya juya baya ga barin imani ana ce masa yayi imani da Allah yake a ai yayi imani da annabawan Allah yake yayi imani da addinin Allah ya yi yayi imani da littafin Allah ya yi irin sa dama wuta take nema wata walla ya juya baya mana man adbara wanda ya yi wata wata walla ya juya baya duk abin da aka je wa sanan Allah sai ya bai yadda ba duk da bai yadda ba zai je ya ga inda ake inda eh zai yadda zai kai hadi tabaqat wannan irin waɗannan mutane minan nari daga wuta suna jin nasa wa wannan mana wannan lazadin tana kiran mutane bilisanin fasihi da harshe mai fasaha za ta ce fulanun ilayya ilayya ilayya wani zo zo zo zo kai na wani haka wuta za ta ta kiran kafirai kafirai ko yana sako baya sako kuma sai ya je wa jama'a wannan kafiri ya tara almala dukiya a nan duniya ya tara dukiya saboda kare ta wahala kar jajensa su sha wahala kada matansa su sha wahala kada waɗanda yake so su sha wahala sai ta tarawa yayi ta tarawa kuma ba sallah ba azumi ba komai shi sai kafin ne kawai kawai shi daɗin duniya ya sani kar ya sha wahala a duniya duk hanyar da zai bi ya samu ya tsira daga wahalar duniya zai yi ta to wannan kafirin in ya je to zai manta da daɗin da yake nemawa zai manta da matan da yake nemawa zai manta wa duk wanda yake nemawa zai dawo yana neman ya zai yi da kansa kuna ya tara dukiya fa'a ya sa dukiyar a cikin jaka mana ya boye amsaka hu ya ajiye ta fi Aisha cikin jakarsa karar Aisha la tarbiru ya ha تقول إنها تخشى من من من وجمع فاوها. أنا عائشة رضي الله تعالى عنها تشي إذا فات إذا jakan kudin ta inda take ajiye kudi ba ta rufe jakar ma'ana ba ta boye inda kudin da suke idan ka ce mata to ai daurewa ake ya boye da ja'a Allah ya ce wa jama'a fawa wanda ya tara dukiya a duniya ya daure ya boye to in naji aka ce min kin kin tara kudi kin boye to gara ya fasa waje duk wanda ya dauka wala da ya zaba ban dai ban dai rufe na daure ba innal insana shi dan adam kulika an halice shi a halu'an wani iri ne mai wani irin yanayi a الإنسان أمدا خلقه الله فمن يا أهل الشيء ومن دقه الحنق أتجن أبي أسا تجو تتشرزاوا أنا أهل الشيء أدم تتشرزاوا daga yanayi kaza zuwa yanayi kaza yana son yanayi kaza baya son yanayi kaza in yanayi kaza ya zo masa ga yadda zai zama in yanayi kaza ya zo masa ga yadda zai zama shine halu shine shi tafsiru tafsirin sa idza masaw sharru idan wahala ta same shi ya zuwa sai ka same shi a firgita a bore a tsorace a cikin tsoro yake kullum in dai a cikin wahala yake to za ka same shi balle in yake ji wani sharri zai tinkare shi misali in kafirin ne yana ta tarawa yana ta tarawa sai ya ga dukiyar ta ta fara raguwa ya fara asara wancan dukiyar ta halaka wancan ta halaka to shikenan ko bacci ba zai iya ba ya shiga firgici wai za mu sauran khairu idan kuma alheri ya same shi manu'a sai ya zama marowaci in ce ba zai bayar ce ba zai bayar ba hada tafsirul hala'i wannan shine fassara hala'u al-harisu ala duniya dan adam mai kwadayi ne kwadayin duniya ce take mai da siyaka aljazu allazi idza ra'a faqran fadiya wanda ake ce masa jazu shine wanda in ya ga talauci sai ya ji tsoro ya tsorata yake talauci nan fa ya same shi ya zai ya zai yi kuma haka dai zai taba ma wai za ra'a khairan idan kuma ya ga alheri ya ga yana samu mana haƙƙan Allah tabaraka ta'ala haƙƙin da Allah ya dora masa ba zai bayar ba balle kuma ya bada haƙƙin da akwai haƙƙin Allah wanda na dukiyar ɗan adam in Allah ya ba shi dukiya in ta kai matsayin da za a cire masa haƙƙin Allah haƙƙin Allah da zakka ne to idan aka cire in in in ba kafiri ne ba zai da ya bada wannan haƙƙin ba baya so an yi wani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce masa sa'ala batu wannan mutumin ba shi da komai talaka ne kullum in aka zo kai sallah masallaci ana idan da sallah sai ya fita to haka haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai zalla baka mutane suna zama ko dan addu'an na aika yi kai baka da bukara ne wajen Allah yace ya rasulullahi babu ne sai ni yawa ka ga rigar da nake zuwa nake sallah da ita nan sai na sai mun yi sallah a nan inda koma nake bawa matata ta sa ita kuma ta yi sallah saboda ka rigar da ita nake sallah da ita ba ta nake sallah in ba koma dai ba za ta yi sallah ba to sai za nake tashi sannan bai ce to Allah to waka sai ce ka an yi dama kuma ina fitar wannan yanayin ya zo saboda ka to Allah ya rasulullah ka roƙa min Allah ko Allah ya wada ta ni ya arzuta ni annabi ya ce kai dai Allah ya rufa maka asiri ya baka yadda za ka rayu ka tafi da addinin ka lafiya kada damuwa ta same ka ce a ya rasulullah kawai ni dai a roƙa min kawai in yi kuɗi in yi dukiya kawai annabi ya ce sai ya ce na ɗauki alkawari in dai aka yi min addu'a na yi dukiya to ni ko duk abin da Allah ya ce in yi sai na yi a dukiya annabi ya ce shi kenan je ka ya yi masa addu'a da ya masa addu'a tun da an ya samu addu'a ya dukiya ta wa za ta yi sai wani ya bashi dan akuya a cikin gari da aka bashi wannan jar akuyar kafin ta yi wuta ma ta haifi jaja ba akuyar tana haifin jaja hudu ba sai ta kafa ta haifa kuma in ta aji takwas din nan in ta ƙara wata ɗaya ba a koya za ta ƙara watanni ba ta sake haihuwa ba to ita in ta ƙara wata za ta sake haihuwa kuma takwas din take haifa kafin nan da awaki sun yawa maza ya je ya siyo tumaki ya haɗa tumaki suna ƙaruwa kuma ga awaki ga tumaki ya je ya siyo saniya ita ma da ta zo ta haihuwa irin wa'yan jiki. suke nan shanu ga awaki ga tumaki ga awaki ga shanu suke nan dukiya ta yi yawa to sai dabbobin su suka yawaita jamun mutane a cikin gari sun shiga gidan wane sun masa barna mutane suka ta kawo maransa sai sai ya ce to kai ce bari ya dan bari garin kaɗan sai ya kusa ya bar garin ya fita gefen gari ya zauna can ma dabbobin suka yi tsayawa har sai dole ta ja shi dole saboda nema musu inda za su ci abinci ya ƙara nisa nisa ya tafi ya tsaya dukiya da ta haɗu ta zama dukiya sosai har ya samu ire-irensa makiyaya wasu dukiya da yawa suka je suka yi gurin su suka zama suka yi kamar dabbar su haka suna suna can ana nan ana nan sai Allah ya sau a lokacin ba saukar da zakka ba to daga baya sai Allah ya saukar da zakka da Allah ya saukar da zakka manzo Allah sallama ya ce to ya sa aka rubuta takarda ya ce masu dukiya a cikin mutanen Madina akwai wani dangi da ake ce musu Banu Sulaimi sannan ta alabata da mutanensa to yanzu wannan takarda manzo Allah sallama ya dauki wasu mutane ku kai wa Banu Sulaimi ku gaya musu ga yanda Allah ya ce a fitta haƙƙin Allah a cikin dukiya sannan kuma daga nan ku kai wa sa'ada mata kuma tunda shi ne farko ku fara zuwa wajen sa ku ba shi sai ku kai wa waɗancan suka ɗauki takarda suka tafi suka je wajen sa da bato suka ce masa to ga haƙƙin da Allah ya rubuta ga mawadata su ba su cire su bayar su ba wa talakawa sai ya ce a ba shi takardar aka ba shi ya karanta ya karanta sai ce a wannan ko ta yi kama da haraji yana musulmi kuma a ɗora masa haraji suka ce haka mu da ba mu sani ba annabi ne yake mu kawo maka kuma Allah ne ya faɗa kuma ga ga abin da Allah yake a bayar. Shikenan ya ce ku je da yanzu ku je wajen Banu Sulaimi sai kun dawo. Suka wuce suka kai wa ɗancan. Da suka je wajen Banu Sulaimi suka samu babban nasu sai ce wai haƙin Allah ya tashi ya shiga cikin dukiyoyi su kawai. Kowanne ya samu yana da dukiyar ta kai zaka kawai kirgawa yake yi. Ya ta diba manya-manya yana kawowa. Aka ce ba manya aka ce ka kawo ba. Kar a wahal da masu ciwo, kar masu daf masu shanu, masu dabbobi kar kuma a wa'anda waɗanda za a bawa matsakaita za a ake bayarwa ida mun yadda da mu da yan uwanmu gaba ɗaya mun yadda kawai wajen nan ina kai su shikenan suka dauko suka jawo dabbobi suka kawo sai suka zo dawowa sai ya ga sun taho da dabbobin barin su ne sai ya ce ina takardar da kuka zo da ita suka ce gata ya sa karanta a ce wannan haraji ne to yanzu da abin da za a yi kawai ku bari za mu yi shawara ku je ku ga annabi mun yi shawara zan zo shikenan suka taho suna dawowa kafin masu ƙara su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu sana wata ya halaka shikenan suka dawo sai ana nana nan sai Allah ya saukar da ayoyin suratul tauba inda aka faɗi narkon su wanda suka ce sun ɗauki alkawari duk abin da Allah ya sa ya sa su za su yi suka kasa yi aka karanta ayoyin Allah ya saukar da su cewa dai su halakaku ne to shine sai sai dan uwa sa da babu yana cikin musulmai ya gudu ya je ya karanta masa ayoyin da Allah ya saukar. Salawatu sai ya yi jiya halaka. Maza ya tattara dukiya ya kawo annabi ce a dama Allah ne ce in karba in bawa talakawa duk kuma Allah ya ce kara karbi naka. Shi kenan ba karbi naka ba. Ana nan bayan manzo Allah sallama sai na zamanin sai na Abubakar ya dauko dukiyar ya kawo. Sai na Abubakar ya ce abinda Allah bai karba ba annabi bai karba ba ni zan karba. Ya koma da dukiyarsa. Zamanin sai na Umar ya sake dauko ta ya kawo. sai na wani shi Allah bai karbi na dukiyar ka ba annabi bai karba ba abubakar bai karba ni waye umar da zan karba kowa da kayanka ya koma da ita a zamanin sai na usman ya rasu kaga shi kenan haka Allah ya kaddara masa shi kuma to Allah ya ce to haka dan adam yake shi dan adam in ya ya hadu da talauci ya zama sai ka ga kamar in ya samu kuɗi ba abin da ba zai iya yi ba amma in ya samu kuɗin kuma sai rowa da shi ke ta ganin yadda za a yi yau nawa ana iya ce zai bayar ɗin ba za su ƙare ya koma cikin wahalar abinda shaidan yake gaya masa kenan a shaidan ya idu kuma fakara wa ya murku bil fashai wallahu ya idu kuma man gaza minhu wa fadla wa fadla wallahu wasun alim shaidan alƙawari da kullu abinda yake gaya mutane kar ka yadda ka bayar ka bayar za ka koma yadda kake da to yi mutu ya biya wa shaidan shi kenan shi kuma ya biya wa Allah shi kenan Allah ya ce masa waye baka dadi ba Allah ne bayar ba kai ka bayar in yake ta karin Allah baya nan ne shi zai iya kawo maka fiye da ita ba balle ma ba za ta kare ba inda kana ba da ita illa musallin sai dai masu salla su ba su da wannan sifofi illa almu'min sai dai mu'minai allazina hum الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن اتبع وراء ذلك فأولئك هم العادون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلا المصلين غير ما تصلى والنسو بحق سكيبا وإن zukatan kafirai suke ba kafiri shi ke da zuciya mara kyau wanda ba ta tunani mai kyau ga Allah ba ta tunani mai kyau ga halittar Allah illa almu'mina sai dai mu'minai mu'minan nan allazina hum sune wadannan da'imuna wanda suke dawwama ala salatin bisa sallolin su muwaluna masu jera da sallolin ba mu fiye wannan sallah ya tsallake wancan ba a sallah ita ba haka aka yi da ba an aje sallah lokuta aka bada ita inna salata kana tsara mu'mini da kitaban mawqutan ita sallah ta zama wajibi lokaci take da shi kowane lokaci in ya zo mutum ya yi sallar wannan lokaci. Na, da'imuna, wanda zai na fi amwali haƙƙun malumun, muminai su ne wanda suke da haƙƙi sananne fi amwali a cikin suka ta a dukiyoyinsu, in suka samu dukiya in ta kai zakka, sai su ce da su bayar, kuwa zakka ce ita ce zakka. Ita zakka dama haƙƙi ne, Ubangiji ne, kuma in mutum ya duba abin da mutum zai bayar din in kana in kana da kudin sun kai zakka duk dubu arba'in dubu ɗaya za ka bayar dubu arba'in ba yanzu in mutum ya kawo maka kyauta dubu arba'in ba za ka ba wanda ya kawo tukwicin dubu ɗaya ba za ka bayar amma da yake wancan na Allah na zai ya gagara mutum ya cire dubu ɗayan a arba'in ya bayar sai ya ga da wahala amma da wanda ya ce masa ga kyauta an ka wani ya aiko maka da dubu arba'in sai ya ga yaman nan in baka dan dubu biyu to shi Allah dubu ɗaya ma yake dubu ɗaya kawai zaka bayar ko zakka ta ita ce zakka zakka lisa'ili suna bawa mai tambaya wanda bayi da shi kuma yana roƙo a bashi wal maharumi wanda aka haramta masa tambaya shi ma suna bayarwa wani kullum in ya san za a cire zakka zai zo kofar alhaji ya ta ya ta ta hanzu a wajen har ran da aka yi da zakka aka bashi kaga wannan dama mai nema ne wani kuma ba zai ba zai je neman ba amma tunda shi alhaji ya san da shi sai dai shi zakka shi kuma ya tura da shi mana ina ne a kai masa kaza shikenan wannan sai na sune mu'minai sune waɗannan yusaddiquna bi yawmi dini wanda suka gaskata sun yadda akwai ranar tashin kiyama akwai ranar sakamako aljazai ranar sakamako sun yadda da ita wallazina hum sune waɗannan mushrikuna masu tsoro kaibuna suna jin tsoron min azabi rabbihim azabar ubangijin su duk abin da aka ce in mutum yi kaza azaba za ka same shi suna gudun wannan abin saboda kafaru da azabar Allah inna azabar rabbihim domin azabar ubangijin su gairu ma'amunin ba abu ba a bar amincewa ba ce nuzuluhu saukanta ba abin amincewa ba ne idan aka ce in kai kaza Allah zai yi mutum azaba to mutum ya guji yin abin kan ya kawai a azabar mai yiwa sai an je lahira Allah azabobi ba suna da yawa a nan duniyar masu Allah jarrabe mutum da wata azabar da mai yiwa a rayuwa sama sai ta zo ta lalata masa rayuwa wanda zainahum su ne waɗannan afizuna masu kiyayewa da furujihim ga al'aurarsu illa ala azwajihim sai dai matansu kawai amma ba sa zuwa wajen wasu mata wanda ba nasu ba aw ma malakat aymanuhum ko kuma sun tsaya inda da hannayen suka mallaka ma na ku yanzu su lokacin da ake bayi ko kuma bayi kan kullum suna nan don dai kawai kowane yanayi da yadda Allah yake kawo shi yawa bayi Allah ya ya faɗe su a Qur'ani da yawa manzo Allah sallama ya faɗe su saboda ba wai dauke su aka yi ba a yanayi da yazo ya canja in yanayi ya dauke kuma za su dawo dole to in wanda yake da bayi to a cikin bayin bayi mata ke ce musu kuyangi sai in kana da bayin ka za ka iya ɗaukan wata daga ciki ka ce ka mai da ita sadaka ma'ana sai ka dinga saduwa da ita in ta haihu kuma ɗanka ne zai gaje ka za ka gaje tunda shi in aka haife shi aiki ba ba in dai koyan garka ce an ta haihu to ɗan ba za a ce masa shi bawa ne ba a ta shi ba bawa ba ne yawa amma in koyan gar wani ka auro ka je wani ya baka koyan garka ka aura ta zo ta dinga haihuwa to duk wanda ta haifa zai bi ta shi ma ya zama bawan wancan kana haifa wancan da bayi kawai to shi ne aw ma malaka aymanu na jima'i to ne ku yangi to wanda ya tsaya kan matan sa ko ya tsaya kan ku yangin sa bayin sa fa innahum irwa innan gairu malumina ba a zarge su ba su daidai ne shari'a ta yadda ko man istanga wara a zalika wanda ya nemi matar da ba ku yangarsa ba ba matarsa ta aure ba to su ne ake magana أولئك وجنن هم العادون سوري ما كيتر إياكا المتجاوزون ما كيتر الحلال حلال إلى الحرام سقوم زواج حرام وسوري ولا الله كما كان والذين هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين سوني دي مؤمنا سوني هم su ne rahuna masu kiyayewa li amanatin ga amanonin duk musulmi Allah yana umartar sa ya zama mai amana idan ka baka amanar dukiyar wani ka kiyaye masa amanar dukiyar sa idan ka baka amanar dan wani ka kiyaye masa amanar dan sa duk abin da ka baka amana dai ka rike amana inna Allah ya amurku an tu'addu amanati ila aliya har lokacin da zaka mayar mai amana amanar to wannan amana ba wai ta shafi ko jagorori masu mulki ba ko a kowa ma da irin amana da aka bashi wanda bashi da komai ma an bashi amanar gabobinsa ya kula da gabobinsa gabobin da Allah ya bashi inna ya san yadda zai sarrafa gabobi wanda bashi da komai bashi da jagorancin komai amma yana da mata to amanar matarsa tana kansa in ya fara haihuwa amanar jajin suna kansa saboda haka idan mutum ya haihu ba wajibinsa ne shine zai kula da 'ya'yan da zai haifa ya dinga ba su tarbiyya ya dinga ba su ilimin da ya dace yadda za su ilimin addinin su da ilimin rayuwarsu to yana kansa in mutum ya bar ƴaƴansa sakaka baya tarbiyyar da su baya musu komai a suka girma da haka sauka duk laifin da suka yi da tare suke har da uban to shine a kiyaye amana wa ahadihim alƙawarin da mutum ya ɗauka shi ma ya kiyaye almakutu alaihim wanda aka alƙawarin da aka ɗauka idan ka dauki alkawari to Allah yana tambayan ka alkawari wa hukumul ahadi innal ahada kana mas'ula ka ku shiga alkawarin da kuwa dauka in kace zan yi kaza na alheri kai kokari kai har ma manzo Allah sallallahu alaihi yace idan ka rantse akan za ka yi abu kaza ba za ka yi abu kaza ba kai sai ya kasance yin sa shine alheri rashin yin sa ba alheri bane to karka ce an ya riga na rantsa ba zan yi ba misali ko taimako ke nema kana da halin taimakawa sai ka ce kai wallahi in dai in dai suwa ne wallahi ba za ka taimaka ba kaga ka rantsa to to ai ya kamata ka taimaka ne ba mamaki taimakon da za ka yi ba su kare zai amfana ba zai je amfani wajen gaba daya ko mutane gaba daya to irin wannan annabi ya ce kai wa rantsuwarka kafara shi ne ka abinci kwana uku kuma ka yi abin ka yi abin da zai zama alheri man halafa ala shay'in far'a ghayrahu khayran minhu falyukaffir an yaminihi thumma allazi huwa khairu duk wanda ya rantsa ya kan abu yace ba zai yi ba to sai yaga kuma yin sa ya fi alheri to yi wa rantsa ta ta kafara kuma ya aiwatar da abin wa hadin wallazina hum sune mu'minai qa'imuna wanda suke tsayawa bi shahadatin da shaidar su ma'ana idan aka neme ka shaida kuma ka sani wannan ya faru sai har aka ɗauka maganar aka kai ta wajen hukuma aka ce to waye san maganar sai ka ce wani in har ka san ta karkace ba zan je ba in ka je ba zan je ba mamaki mai haƙƙin ba zai samu haƙƙinsa ba tunda kai ka sani to ka je ka ba da shaida abin da ka sani kar ka wuce akan abin da ka sani yuqimunaha suna tsayawa su ba da shaida wala yaktumunha ba za su koya shaida ba shaidar ma Allah ya hana a koya ta wala takunu shahada kuma yaktuma fa innahu asmun qalbu wanda zai na mutu ne dai yuhafizuna masu kiyayewa ala salatin bisa sallolin su za a sace dawo da sallar saboda muhimmanci sallah a farko an faɗe ta ita ce farkon sifofin muminai da aka zo rufewa kuma da idan aka rufe saboda haka duk mai kiyaye sallah shi ne mumini domin a sallah ake samun imani duk mutumin da aka ganshi har manzo da sallama yana cewa idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil imani idan ko ga mutum ya saba da masallaci duk lokacin da aka yi kira sallah za a ganshi a masallaci ko masa ce da mumini ne yana da imani biya da Aisha da ba da sallah cikin yau ba ta cikin lokutanta to wayannan mutane ula'ika waɗannan mukramuna za a girmama su za a karrama su fi jannatin a cikin aljanna za a sa cikin aljannatai ula'ika ahlul jannati sune da yawa kota aljanna waɗannan sune waɗanda mu'minai waɗannan masu waɗannan sigobi to saboda haka duk mutum mutum yayi kokari ya sibanci da sigobin da ubangiji ya faɗa a nan in mutum ya sibanci da waɗannan sigobi za a shiga cikin mutanen kirki Allah ya sada amin فما للذين كفروا قبلك مهدئين عن اليمين وعن الشمال إذين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال يزيد أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فما للذين كفروا me ya samu waɗannan kafirai mudi'ina suke ta sauri suna gaggawa suna zuwa suna taruwa kibalaka wajenka ya rasulallahi sallallahu faqara ta'ala wa bangi yawma allazina kafaru bi barka mudina mujimin nazari su zo sai takallon ka in kana tare da mutane izina suna nan jama'a jama'a suna taruwa an yamini bangaren daman ka wani shimali da bangaren hagu jama'a din su zo da yawa halkan halkan suna tattaruwa suna tattaruwa suna kewayewa yaquluna suna fada istizaan bil mu'min saboda su yi izgiri wa mu'minai mana sun zo ne su ji qur'ani saboda su je su yi dariya su yi wasa da qur'ani da kuma mu'minai sai su ce sai suka kalli mu'minai a cikin mu'minai kaza akwai mafi yawan mu'minai wasu ba su da ba su da komai talakawa ne duk wa kafirai wasu sarakuna ne wasu masu dukiya ne in sun zo sun tsaya suka ga manzala sallama da sahabbansa sai su yi dariya su ce da inda kada ha'ula'in jannata da nasarar naha in dai waɗannan za su shiga aljanna waɗannan talakawan nan za su shiga aljanna kuma sai mu shiga za mu shiga ma kabilahun kafin su shiga waɗannan kafin ba yadda za a yi muna da dukiya muna da iko muna da jagoranci waɗannan su riga mu shiga aljanna za a yi haka ai ba zai yi ba har su ke cewa wai da Allah yana so su ne ya bai ba su wannan duniyar ayat ma kullu ri minhum kowane mutum daga cikin su yana tsammani an yurkala a shigar da shi jannata na'imin aljanna ta nema ko ba su yi aiki aikin aljanna ba hatta kuffaru har kafirai ma yadda ma'una bil jannati suna tsammani za su ga aljanna kalla ba za su ga ba rabbul lahum wannan ana tsawatar da su ne an amaimu fil jannati tsammani da suke za su ga aljanna to Allah ya ji musu ƙarya ne aljanna ita kawai ba mutum zai je kwanta a ɗakin sa ya ce ni ma ɗan aljanna ne a ba haka aljanna take kasance a akwai aikin aljanna a ganka kana yi a ganka a cikin masu aikin aljanna nan da za a yi maka shaidan kai ɗan aljanna ne ubangiji ya ce inna khalaqnahum ni fa na halicce su kama irin kamar sauran mutane mimma ya'lamuna duk abin da suka sani ni na halicce su kuma na halitta su da abin da kuma sun sashi menene al-insanu dan adam ya alamu aslan da shi ya san farko sa da mai aka fara shi kullu da min nurfati da ruwan mani aka fara shi هي نجاسة رومانية نجاسة ne والنجاسة لا تدخل جنة النجاسة ce za ta shiga aljanna ba sai an tsarkake ta ba wa tanhiru tsarkake wannan najasa ba la ya kunu ba zai zama ba illa bil imani sai da imani wa takwa da tsoron Allah idan mutum ya zama imani ya zama mai tsoron Allah to ya tsarkake ruwan da aka yi da shi wannan ruwan maniyin da aka halitta mutum da shi to in ya zama mumini ya zama mai tsoron Allah to ya tsarkake ruwan da aka yi da shi وذلك فات وذلك فات كافري كما tunda ya mutu yana kafiri ai yaushe ya zarka ce ba imanin ba tsoron Allah kaga shi yana nan najasa sake da a najasa sai je to najasa ce za ta shiga aljanna kai fa kun nan janna da hum najasa ya za su shiga aljanna har hali su najasa ne wala uqsimu
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من العشاقين ولا أقسم بني يسيحنا ينفوا والله إلى رنسوا برب المشارق لأبنجهم mahudar rana wal magharibi da ubangijin mafadar rana ubangijin yake rantsuwa da kansa kuma yake yana rantsuwa da ubangijin mahudar rana ubangijin mafadar rana shine ubangijin kuma yana rantsuwa da kansa bishamsi wal qamari kuma ya taba rantsuwa da da rana wa shamsu duha wal qamari da raha da rana da wata ubangiji yake inna laqadiruna ina da iko ala an nubaddila khairan minhum in canja kafiran duniya gaba ɗaya in share su in ɗauko mumina in kawo a duniya amma ba haka ya tsara duniyar sa ba ya tsara duniya musulmi da kafiri duk su rayu a ciki Eh, kowa kuma ya rayu yadda aka kaddara masa Eh, wani musulmin ma ya sha wahala wani kafirin ya ji daɗi wani kafirin ya sha wahala wani musulmi ya ji daɗi duk haka aka aka- aka aje duniya saboda haka yadda Allah ya ajiye ta haka za ta tafi kawai inda za a je a bambance sai an koma lahira da aka je lahira to za a raba wamtazu yawma ayyuhal mujrimun Allah ya ku kafirai ko maza banda sai ta awaware su fita su rabu da mu'minai to mu'minai sai a dauki mu'minai da masu hali da marasa hali da farakuna da wanda ba su yi mulki ba da malamai da wanda su ba su yi karatu ba gaba ɗaya ba mu'minai ba ne gaba ɗaya kai su gidan nima su kuma kafirai masu kudin su marasa kudin su masu mulki a cikin su marasa mulki a cikin su duka su ne duka tattara su kai doka ina da kadin na ranu ba dila khairan minhu Allah ce da na ga dama sai in canja su in kawo su nuhulikum halakan da su wa nati ya karne in kawo su Allah ya tare haka annabi nuhu a zamanin sa ba gaba daya mutanen ya tafi ba gaba daya sai da aka dawo duniya gaba daya wanda da suka fito daga cikin wannan ruwan daga ƙarshe ma sai da suka dawo mutum nawa suka rage mutum hudu da duniya gaba daya sai matan su mutum gai gubo bakwai ne kawai gaba daya shi annabi nuhu da jajensa guda uku da matan jajen shikenan su matan su jaja jajensa uku da matan su uku sai shi annabi nuhu su bakwai duk duniya su kadai ne mutane duk an halaka kowa ba komai an bai komai an bace ya ya kare duk komai ma abin da Allah ya rika mai motsi sai dai wanda ya shiga cikin jirgin annabi Nuhu shi ya rage wanda bai shiga cikin jirgin annabi Nuhu ba ya halaka wa ma nahnu bi masbuqina Allah ya ni ba bai da mini ajizina ni ba gajeriye bane balle wani jibari in gudu tsere masa duk inda ka gudu in ka gama gudu ka za ka same ni a mutum ya gama gudun sama na yi mutuwa za ta zo in ta zo kuma wajen Allah za ta kai ba shi kenan gudun ya kare ba ba zarhu ubangiji ya ce ya rasu lallai ka wasu rabu da su utrukun ka wasu ya kudu su ta kudawa ne fi ba iya ma cikin maganganun su na ƙarya na kirme su kafirai wa ya rabu su ta wasa da addini fi duniyahum su ta wasa cikin duniyarsu ai jin daɗin duniya ne yake sa mutum ya samu dama ya faɗi maganganu marasa kai har ma ya gaya wa Allah ma magana da Allah ya ga dama da mutum ya isa in rage lafiya fa Allah ya buga mutum da shi zai ya manta komai sai ya dawo wayo Allah wayo Allah fa su haka yulabu hasu ga muda yawmahum ranatu alladhi yu'aduna wanda kai musu alƙawarin da za ta zo to kabari akwai ranar tashin kiyama in ta zo kowane kafiri zai ga sakamako
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفقون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفقون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة في ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوشين والنرانة تاكي مصر القوري Allah ya yau mai ya furjuna ran da za su fita min al'aidati daga kaburbura alkukuri za su fita su bar kabari kowa zai fita zai tashi daga kabari za ka fi filin tashin kiyama sira'an suna gaggawa suna sauri saboda idan aka fita da mutane to kowa za su da shi to maza tashi kawai dan ta tashi ko dole su zai tashi in ya tashi kuma dole da sauri ake tafiya za a tafi guri ko yaya guri yake da sai an je bil mahadari za a je saboda taruwa don tashin kiyama fa annahum kashe mutane yufiduna suna gudu ne suna dawowa ne ila nafsin zuwa ga wani abu da suka kafa kamar dai a misali a duniya sai a kafa wani abu sai ce to ko tuta a ce wannan tutar kasar ku ne ku zo ku girma ta sai kaga duk mutane sun yi can ko dai wani abu za a yi wani taro za a yi aka ce to ana taro kaza saboda dan adam yana so ya je a kalli me ake za a me ake taron wani ma da ya san in ya je ba zai samu damar shiga ba sai ya riga kowa zuwa saboda ya je ya shiga can ciki ya ga abin da ake yi to haka mutane suke to haka kafirai za su taso suna gudu sun ɗauka kamar dai za a kai su wani waje ne wani wani taro ne yasra'una ko yusra'una ana musu gaggawa ila nasbin ila rayatin zuwa ga wata tuta kashiyatan absaruhum suna nan kowa irin sa ya riga ya fito zalilatan absaruhum idanunsu sun yi ƙasa kowa ya ji tsoro ya ga wannan ranar fa ba irin ranar da ya saba ba ne in ma ta taro ce ba irin taron da aka saba ba tarhaquhum zillatun to kaskanci ma shine zai zo ya mamaye kowane kafiri to wannan ranar wanda za su je a kaskance zalika ita ce wannan ranar al-yawm ita ce wannan rana allazi kanu wanda suka kasance yau a duna akai musu alƙawari za za ta zo to ita ce kowane kafiri zai je a halarci wannan ranar kuma zai je a kan
سورة نوح عليه السلام مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نعم سورة نوح عليه السلام مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم wannan sura ana ambaton ta surar annabi Nuhu saboda akwai kisar annabi Nuhu mai yawa a ciki tana da ayoyi talatin ko ishirin da tara ko ishirin da takwas yadda ake diga aya tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ubangiji yake inna arsalna nuha ni ne na aiko annabi nuhu ni na aiki annabi nuhu ya kawo aika zuwa ga mutanen duniya ila qaumihi zuwa ga mutanen sai wadanda yake zaune a cikin nace masa an anzir qaumaka kayi wa mutanen ka gargadi ka gaya musu akwai azaba akwai akwai ubangiji tukuna ka gaya musu akwai Allah kuma kai manzon Allah ne kuma akwai addini duka ka fara musu kuma annabi Nuhu ya isar bi inzari da gargadi kai musu gargadi bi inzari qaumi ko an anzir ko maka bi inzari kai wa mutanen ka gargadi min gamli kai musu gargadi ka sanar da zuwa kar su kuskura ku bari su kibi yin imanin har azaba ta zo in ba su yi imani ba ba azaba za a kawo kuma ran da za ta zo ba wanda zai iya hana wannan azaba sai musu gargadi min kabli an yatiyahum azabun alim dun kafin azaba mai radadi ta zo musu awwalul anbiya'i awwalul anbiya'i shari'atuhum farkon annabawa na shari'a wanda ya zo ya kira mutane yake gaya musu maganan shari'ar Allah to annabi Nuhu ne shine farkon manzanni arsalahu Allah ubangiji ya aike shi zai zira qaumahu saboda yawan mutanen sa gargadi ya gaya musu hanyar tsira in sun bi da sun huta in sun bi to shine ko da abin da zai biyo baya
قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوفقكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال أن نوح تيبيع متاننسا تجي يا قوم يا قوم متاننا inni ni innan nazirun mai gargadi ne lakum a gare ku Allah ya turo ni zai muku gargadi muku wa'azi mubinun kuma zan yi wa'azi na a bayyane bayyinul inzari gargadi na zan yi ki a fili kowa yana ji ba wai zan kira kowa a gida shi kare in ce masa kai ka bi Allah kai kaza cikin jama'a zan zo in tara mutane in ce musu ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce kuma ce na al'adar dukkan annabawa haka suke yi abinda nake abin nake gaya muku ani ibudullah ko anu ibudullah ku bautawa Allah ma'ana ku kade ta Allah ku daina bin bautan gumaka suna da gumaka suna da yangusa ya'uba nasru duk gumakan ranar annabi Nuhu ne wasu sarakuna aka yi a baya to kowane sarki ya zo mutuwa sai su dauki sai su sassaɗa irinsa a katako ko kuma a bibiya sai zo su ajiye sai su ce wa kasu su daina ganin wannan sarkin ya kamata ana ganin surarsa to sai suka suka ciccike su suna zaune a gida a masarauta to waɗannan su sun wuce da dadewa to ana nan ana nan kawai daga ƙarshe sai suka dawo duk abin da suke nema sai su samu waɗannan gumakan wanda aka yi surar wani da wani da wani ma'ana kamar yahuza kamar yahukadin kamar nasrudin duk zauje su ina son kaza a bani kaza a yi min kaza in ya tafi sai ya samu abu shi kenan ya samu Allah to da haka suka fara bauta wa gumakan kafin annabi nuhu ya zo duk sun raja a kan wayannan gumakan ba ma ji ma kawai kowa ma baya yi sai su wayannan gumakan in ka zo wajen gunki bukata kaza ta biya in ka ki zuwa wajen gunki za a zartar da kai za ka da wahala za ka fuka dauka ina nabi nuhu ya ce ku kadaita Allah ku rubuta wayannan banzaye ba abin ba ko ko san daga kuma mutum ya san daga abu kuma idan ce zai fiji wata ku ku ji tsoron Allah kar ku hada wa Allah da komai wa di wani abin da nake gaya muku ku yadda ku bi ni a cikin abin da nake bara in kuka yadda kuka bi ni to za ku samu tsira wanda yake yadda da annabin Allah to daidai yake da bai yadda da Allah ba da kuma dole zai haɗu da azabar Allah. Idan kuka kuka kadaita Allah, kuka ji tsoron Allah, kuka yi min biyayya, ya mafir lakum min zunubikum. Laifin da kuka yi a baya, Allah zai yafe. Dama al-Islamu ya jubbu ma qablahu. Idan mutum yana wani kirmensa kafin musulunci ya zo, sai musulunci ya zo ya same shi sai ya musulunta. To duk abin da ya baya ba kuma an yafe. Musulunci ya yi wancan ne. min zunubikum at-tawbatu tajibu ma qablaha tuba in mutum ya tuba to tana yanke abin da aka yi kafin tuban to sai zama Allah ya kawo mutane hanyar tuba idan kai wa Allah laifi to kai kokari maza maza ka gudu ka kowa wajen Allah ka tuba maza in ka tuba maza shi shi kaɗai yake da wannan dama kai laifi ka ji Allah na tuba na ji na karwa saboda mai shi yana shi mai iko ne shi yana da iko amma in wani ne misali idan laifi kai aka kai gaban alƙali da ka zo alƙali kai kai ka za kai ka ce alƙali gaskiya ne amma na tuba alƙali zai ce zai ce maka na ya zai a sai dai an gama hukunci to wa shi alƙali ba shi da wannan dama amma Allah shi shi yake da kai shi yayi ka saboda kana da dama yake maka ya ya zai an gama ka ba tsakanin ka da shi ne sai dai in abin da ya shafi wani ne idan haƙƙi wani ne to idan ka tuba wa Allah wancan kuma ka mayar masa da haƙƙinsa in na tuba ne kuma ka je ka same shi ka ce na tuba idan abin da yake laifin da kai masa ba zan yi ka je ka same shi ba ba ba za ku kulla gabar da ba za ta yanke ba har abada akwai irin wannan ka yi wa mutum laifi laifin da in ka gaya masa shi to har abada ba za su shirya ba to kar ka faɗa masa shi bai san kai maka laifi ba amma kai ka sani to sai ka tsaya kai ka tuba wa Allah ka kura in ka tuba wa Allah irin wannan laifi duka da yana in ka daina shi wancan mutumin sai kai ta masa roƙa masa gafaran Allah Allah kai afewa ne Allah kai afewa ne yawan yi masa addu'a ina shi zai ga ko ya ji ai haka nuna masa kai masa kaza sai shi ai ya ci lani ma mini gafaran ha ya zai sai ka samu ya yaji ba amma in ka ga masa sai ku kulla gaba ba za ta yake ba in ka ce masa na yi maka kaza abinda ba zai iya haƙuri ba ya kaga shi kenan kowa ne zai iya haƙura ba sai ba sai maka zai ya ya ya ba wani shi ke daga nan gaba ta kundu to ba a ba kula gaba a cikin musulunci wai akhirkum kuma idan kuka ya kuka duba kuka bi Allah kuka ji tsoron Allah kuka kada zafi Allah zai jinkirta muku bila azabin ba zai kawo azaba ba ila ajalin musamman har kowa lokacin mutuwa sai sai ya mutu lafiya ajalin mauti har zuwa ajalin mutuwa inna ajalan lahi ajalin ubangiji bi azabikum na azaba idan kuntum in ko kake imani kuma in Allah ya zai kawo azaba fa to nan kafin za ja idan lokaci ya zo Allah ya rubuta zai azabta kafirai kuma sun ibin Allah kuma har lokaci ya zo sai kafiri sai na tuba a Allah zai karba ba la yukaru ba za a jinkirta azabar ba law kuntum ta'lamuna zalika da kun san haka la amantum da kun yi imani alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Na'am.
Alhamdulillah.
Na'am. Tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya ce ku shin menene ake nufi da asibiti?
To asibiti wato a cikin gado yake. Akwai mutanen da suke gado da mana da rabo. Za a kasa cewa da za a bashi kaza misali mutum ya rasu sai ya bar yaya da iyaye. yana da ‘ya'yansa maza da mata, yana da iyayensa, to kaga iyayen suna da kazonku, za a kaza dukiyar tun da akwai ‘ya'ya, to za a kaza dukiyar kashi shida, za a ɗauki kashi ɗaya, shi ne ɗaya bisa shida ko, sai a ba wa mahaifinsa, a ɗauki kashi ɗaya, sai a ba wa mahaifiyarsa, kowansu zai gaji kashi ɗaya bisa shida, to ba sauran guda hudu ba, wannan hudu sai a raba wa ‘ya'yansa. maza za su fi mata mana kowane namiji ɗaya a matsayin mace biyu yake to wannan babu asisiya ce to amma idan misali sai mutum ya mutu ba shi da ɗa ba shi da jika amma ko kuma ya mutu eh yana ba shi da ɗa ba shi da jika amma yana da iyaye yana kuma da mata matar aure. To kaga ita matar tana son kashi ɗaya bisa hudu. Uwarsa tunda ba shi da ɗa ba shi da jika tana son kashi ɗaya bisa uku. To kaga uban uba a nan ba a yi masa kaso ba. To za a kasa dukiyar ga wannan yana neman ɗaya bisa uku. Wannan yana neman ɗaya bisa hudu. Ya za a shi rabu sai a mai da ita kashi sha biyu. kashi sha biyu mai neman ɗaya bisa uku a ba shi hudu. Shi ne uwa ko? Matar da take neman ɗaya bisa hudu, ita kuma uku za a bata. Uku sau hudu ba shi ne sha biyu ba? Yawwa, hudu sau uku kuma shi ne sha biyu har yanzu. To shi kenan an ba wa matarsa kashi kashi hudu ko? An ba wa uwarsa kashi uku ko? To, to sauran dukiya ba wa ya rage baban sa ne ya rage baban sa ya zai rasu sauran kawai shine yayi asisi shine maganan asisi ma'anan asisi mutum ya rage dama ba za a bashi kafo ba a gaba ba masu kafo shi ko sai ya zai bashi kafo shine asisi
Mai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya ce na tashi lokacin zuhur. Bayan na yi zuhur sai ciwon ciki na ya tashi. Ban samu magani ba sai misali karfe biyar da minti tara na asuba ɗin. Sai na sha maganin to shin me hukuncin a wannan?
babu wannan azumin azumin har karfe karfe biyar da minti tara ai babu a lokacin ya zuba ta yi sallah ba ake yi Na'am.
a lokacin da ya zama in ciwo ciki ya dame shi da magani shike nan wannan azumi dai babu shi dole bayan sallah zai biya wannan azumi yawa da in ma tunda ciwo tunda ciwo ne zai masa uzuri ciwon nasa ne ya tashi tunda ba ma ma in bai ta maganin ba ma ciwon ciki zai hana shi azumi to tunda ya ta maganin dai yau dai babu azumi kawai eh wannan rana dai ba shi da azumi rashin lafiyar ta tashi ya ta azumi saboda haka idan masu azumi sun gama azumi da ya jere sai ya sake sabunta niyyar azumi azumin da ya rage ke eh zai karasa awo azumin wata ramadan saboda azumi ya yanke da bai yanke ba azumi to niyyar farko ta ce amma tunda ya yanke yanzu sai ya sake niyya sai ya ci gaba da azumi tunda ya samu lafiya bayan sallah kuma ya biya wannan azumi Na'am, na'am. Sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya ce mutum ne ya saki matarsa, sai iyayensa suka tashi ya dawo da ita dole ba wai don yana so ba. To ya ce shin ina matsayin wannan aure nasu a musulunci?
eh to in saki ɗaya ne ko saki biyu ne aka aka sa shi ya dawo da saki da yana nan in dai ya saka kan kowane saki ne in dai ya riga ya saka don- don kowa ta ce a ba mai da sakin ba wannan shirme ne shari'a ta haɗa da shi sakin ya faru yawa tun amma in ya dawo da ita tana matsayin matarsa tunda da- tunda ya dawo da ita in ya ce ya dawo da ita ta- ta dawo to tunda ta dawo yanzu iyayen da yau biyayya ko ba su yau biyayya ba dai inda ya dawo da ita ta dawo to in baya sun zama daidai ya sake sakinta shi ya sake sakinta shi ke na sun zama
Na'am. A ƙarshe akwai wanda suka aiko suka ce suna buƙatar shi mai taya su da addu'a kamar akwai wanda ya aiko yace ya shehu suna so a taya mu da addu'a akwai ɗan uwanmu da ya shiga jaraba a wajen aikinsa muna buƙatar a taya shi da addu'a amin amin sannan kuma akwai wanda ya aiko yace ya shehu muna buƙatar addu'a ga mahaifin yau shekaransa ɗaya da rasuwa Allah sarki Allah ya gafarta wa Amin.
duk wanda suka rasu Allah ya jaddada musu rahama Amin. Sannan akwai masu bukatar addu'o'i da bukatu mabambanta kamar kariya, lafiya, wadata, cikawa da imani da duka da Allah ya biya bukatun da Allah ya biya su.
Amin.
Allah ya biya mana bukatun gaba daya Allah ya saba shi kawai yake na shi wannan wata abin da muke bukata Allah ya san shi abin da zai zama alheri a gare mu Allah ya biya mana shi da abin da zai zama ba alheri a gare mu ba Allah ya canja mana shi ya kawo mana wanda zai zama alheri a gare mu barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barka wannan wata mai barka barka alqur'ani da ake karantawa rabbana atina fid
Alhamdulillah.